Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulan shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu yau biyu ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan zulki da hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara domin ci gaba da karatu a fassarar diwani wanda maulamu malam shehu mansur yake yin mana Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akar mu kuma lau bismillah يا سيدي أمد التجان قد بيدي أنت الملعب فهذا الحل في ضيقي أنت لما دعا يا قوسي ويا سندي وأنت كعفي إذا ما كنت في ضيقي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مصطبقا في شدة ضيقي يا غوث كل مريد لازم مرتدفا مما أراه من الهوال والضيق يا نبل خير البرايا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من شدة الضيق يا خاتم الأولياء يا من يمدهم يا قطبنا القطن فانقذنا من الضيق أتو إليك أمورا أنت تدركني فيها يا شيخ فانقذنا من الضيق وأنت يا سيدي أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق مالي سواك ومالك غزائك قد البغية تنقذني من الضيق أتو إليك أموري يا طبيبي أكن لا طبيبا فتنجيني من الضيق فهذه ذمة في القلب قد وقد فهذا قد جثة من شدة الضيق حسد على جمرة ما لتسقيها عني وتنجيني من كل تعريف وقم بناياك عزي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ضيقي يا ملذي في جميل عليا وزري كن منكذا ما قد كنت في ضيقي فأنت باب نجاة لكل قلب يدي وقم مقيسي إذا ما كنت في ضيقي أنكذ كريقا فقد ناداك منتجا وقم إن الله أنكذ من ضيقي يا شيخنا قوت كل اللايزين به ويا إماما بي ينجى من الديك أنكس قديمك من ديك عذر به وشدة عقاط في المذاليك أنكس من مينة قادت تقربه إلى العلاك فناداكم بتصديق يا سيدي أحمد تجعل قصيدي أنت الملاذ فهذا العل في ديك بداية مركز عفو ومغفرة من الإله ذاك القسم بك وأننا لسعادة نفوز بها ما شهادتنا قسم بتوفيق ثم صلاة ما تسليم أجمعها لا تسير وراء منجي من الديك ثم غدانا بالعباس سيدنا وصادق ما قال صديق يا سيدي أحمد التجان قد يا سم الألف فاز في ديك
الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake bukatar komai da komai a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala zuwa wal ikrami uwa muna nan a cikin talatin nan ne ban mamaki wanda wani baiti na shi Ibrahim ya haifar da shi wabil Mustafa al-Muktar ainul ma'arif wanda muka fara a cikin wasitti da rabbin jadali bil lata'i wannan salati yana daga cikin nau'in godiya da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamun mu shiga halar Allah mun san shi a cikin salatul fatiha da muka shiga fadan Allah Allah ya nuna mana shi sai muka gano shi kuma a cikin jawhar fi kamali shi yasa a farko muna iya cewa sayyidina Muhammad shi ne a salatul fati kenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to amma da muka gano shi sai muka kasa faɗin sunan shi sai muka dinga Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatir rabbaniyati wal yaqut bil mutahaqqiqat hayyati bi markazil fuhum al ma'ani wa nur al akwan al mutakawwinat al adami sahib al hajj al rabbani al barq al asri بمزون الأرباح المالئة لكل متأرب من البهور والأواني ونورك اللامئ الذي ملأت به كونك الحائد بأمثلة المكان اللهم صل وسلم على عين الحج التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الاكوان صراطك السام الاسكم اللهم صل وسلم على طلعة الحج بالحج الكنز الاعظم عبادتك منك اليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وعلى سيدنا كفاركم اليوم مسار حقيقة to wannan salatin da muke magana mun zo kan wato al'adami wannan muka yi magana akan cewa shehu tijjar radiyallahu ta'ala da ya ɗauko kirari ya ce wa nurul akawani annabi shine hasken kasantattu almutakawwinatu waɗanda ake farar da su kaɗan kaɗan kaɗan sai bayan ɗaya to shehu tijjar radiyallahu ta'ala anhu da ya koro wannan bayani ya san cewa hankulan halitta ba kowa bane zai iya fahimta sai ce al'adami ban ce Allah ba ne ban ce ɗan Allah ba a ɗan adam ne to da aka faɗa haka kuma shi wuce gani sake kallon halitta sai ga cewa in ya in ya bar mu a haka wasu kuma za su tafi a haka sai ce to sahibul haqqin rabbani ne amma to shi wannan al'adami shine muka yi magana wancan lahadi muka bari irin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kunshi a cikin ɗan adam har muka ce kyau tijarar jillan ya faɗi cikin jawahir ma'ani ya ce fal insanu jami'un li jami'il asma'i was sifati shi dan adam ya tattaro dukkan sunayen Allah da sifofin Allah khalaqallahu ruhahu min safa'i safatil nurul ilahi Allah tabaraka ta'ala ya halicci ruhin dan adam daga tsarkin tsarkakewar hasken ubangiji wa halla hadisi fatihi al azimati sannan Allah ya adanta sufar wato ya adanta wannan ruhi da sufarsa mai girma wal izzat wal kibriya wal qahari da buwaya da girma da qaharu fa zaharat bi hadhihi al azamati fil wujudi to da wannan azama da wannan buwaya da wannan qahariya da kibriya ruhi yake bayyana cikin halitta wa zuhuruha biha mazmumun shar'an amma bayyanar ruhi da wannan abubuwa da muka zana abin zargi ne abin tara ne a shari'a illa man qaharat kullu taqwa illa man qaharat kullu taqwa sai wanda tsoron Allah tabaraka ta'ala irin gaye shi minhum daga cikin halitta yasa wanda bai bi tabarki na bayan Allah ba to shikenan sai jin isa da girman kai da sakama da kariya sai zama sanadin ajalin shi saboda abin da yake cikin ruhin shi dole ya girman kai dan adam da ya girman kai babu wanda zai saboda ɗan adam shi ke ɗauke da kauni duka yasa girman kai sunna ɗan adam to amma tsoron Allah shi ke hana jin an isa to wanda ya san Allah zai gane isar ta Allah ce to amma idan mutum bai san Allah ba shi kenan wannan jin kan da wannan buwayar sai ɗauka nashi amma idan ya san Allah sai gano inna Allah ya murkumu an tuwaddul amanati ila ahliha sai gano girman ba nashi bane na Allah ne to shi ne yake to wannan abin zargi ne amma waɗanda tsoron Allah irin da su ba su wannan kuma ma hadha tajalli allazi hallahu bihi to sannan tare da wannan tajallin da Allah ya adanta ruhin dan adam da shi sabba alaihi mawani'a min ahkamihi al-qahariyya Allah tabaraka ta'ala sai izubo masa daga cikin ainihin hukuncinsa na qahariyya wasu abubuwa da za su hana shi takama da jin kai da jin ya isa ya arifa qadaruhu wa rusbatu domin ya san qadarin ubangiji da darajojin da Allah tabaraka ta'ala yake yake da su min al-amrad wal masa'ib wal faqr wal maut sai Allah ya turo masa wadansu abubuwa na rashin lafiya da masihu da talauci da mutuwa inda mutum sai da takama ana nan matsalar zazzabi zai kama shi ko kuma ciwon kai ko ciwon ciki zaka ce ba shi bane mai girman kansa ka kai sa kasa kuma ya kwanta yana wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah yana ta juyi kuma wannan girman karbi ya ta kuma ya koma wurin Allah din to haka masihu na gidan sai kama wuta ko kuma ya sa wani abu ya faru na bala'i sai ya koma kuma yana iya yana wayyo Allah na wayyo Allah na to dai ya mai da girma dai da buwaya na Allah in ma talauci ya rasa yadda zai yi dole ya koma wurin Allah in ma kuma mutuwa yace wa ma ya kharju minhu min al-fudlat al-khabitha ko kuma abin da yake fita daga jikinsa na ainihin ragowar abinci mai wari shine bayan gida da fitsari wanda muka yi magana wancan satin da ke cewa duk inda mutum ya kai da girman kai da jin ya isa ko sarki ne shi ko shugaban ƙasa ne idan aka ce cikinsa ya kaɗa gudawa ta kama shi to a lokacin ba zai manta da duk girman da Allah ya ba shi kuma a lokacin neman yadda zai yi yi to to tijani ce walau la zalika ba dan waɗannan abubuwa ba na rashin lafiya da masihu da talauci da mutuwa da wannan bayan gida da take da da tsari yace dan adam ladda al-uluhiyyah sarahatan min ghairi ifrad da dan adam sai ya ce ni ne Allah ba zai ɓoye ba saboda abin da Allah ya sanya a cikin ruhinsa ya yi cancanci ya faɗi haka to amma waɗannan abubuwa da aka zana su suke hana shi yin wannan in ma ce shi ne Allah bacci ne shi kuma Allah na ta kullum sunatun wala nomu in ya ce shi ne Allah zai ji yunwa shi kuma Allah baya cin abinci in ya ce shi ne Allah zai sha'awar aure shi kuma Allah zai da mata ha kuma rashin lafiya to ana nan ma sai ya mutu gaba ɗaya shi kenan ya koma ga Allah to waɗannan abubuwa su ne ainihin asraran da ke cikin ɗan adam kar mutum ya ji an ce al'adami ya ɗauka wai ɗan adam haka irin mu al'adami wanda ya haɗe abubuwa da yawa shi ne imamul wuzuri kika muhammadu basharu wala ya sakal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar yana nuni zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri ɗan adam ne a baɗi ne kuma yana ɗauke da asiraran Allah ta baraka wa ta'ala shi ne Allah ke faɗi shi ne muka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakari zahiri ne malakuti al-baɗi ne dalili ko Allah tabaraka wa ta'ala ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun to ta haka ne bayan Allah ka tabbatar cewa saboda asiraran da ke cikin ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka hana shi yin wasan ƙasa da wasanni irin na yara da yin wawa in ana cin abinci waɗannan abubuwa su suke kari bayan Allah daga barin afkawa cikin ƙazancen da muke afkawa ciki kuma duk ɗabi'un da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin halitta yayi ne dan mu saboda yi haka ne sayyidina Umar ke faɗi cewa wallahi ya rasulullahi ma akalta wala sharibta wala nakata illa lana wallahi ya ma'aikin Allah baka ci abinci ba baka sha ruwa ba baka yi aure ba sai dan mu in ba dan mu ba da ba kai ba wannan shine zai tabbatar da kai tabbatar maka da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin jinsin ɗan adam kuma ya fita daga cikin jinsin ɗan adam idan ka lura da abubuwa guda biyu na farkon kalmar da zatinsa mai girma da sufofinsa masu wato na zahiri za ga ɗan adam ne amma kuma idan ka lura da ainihin baɗininsa mai tsarki ka samu ayanar ainihin wato hakikaninsa can ciki ɗin to za ka gano cewa fama blagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihi har muka ci shi Ibrahim ya wa Imam Bukhari gyara a nan Imam Bukhari ya ce gayar ilimi a cikin sanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi dan adam ne amma kuma shi ne fiye ya halitta Allah baki daya. Shehu radiyallahu anhu yace to ai Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun marra mazalika fasiri. Muhammadu shine bawan Allah kamilul ismil azai al-kabir al-akbar al-makazun al-masun gairu mushabbahin bihi bashar. Babu wani dan adam da ikama da ma'aikin Allah man rama zalika wanda yake yana so ya kama da manzo Allah fatu shi ne yake ne da shi koko sufi shi shasha sha kakar wawa dolo ki dawo mi bitar shi ne fatu fa hu sifatu manzo Allah suba ce shabbatu wacce na kamanta shi shi sai fa'ilin da sunan fa'ili walaysa bi shirril mustafa babu abin da yake kama da al mustafa abin zabin Allah gairu ainihi sai dai la ilaha illallah da kadai ke kama da ainihin sa yau yace Muhammadu in baka san abin yabo sama da ƙasa ba lam ya arifu imamul bukhari ba wanda ya san annabi gairu ilahi shi dai ubangiji yadiku jami'ul kauni an hamdi kaunihi wannan halittar ta Allah tabaraka ta'ala tana yin kunshi daga daukar nauyin amanar da Annabi Muhammad ya dauka ta'arrafa al-haqqu fihi sai yace ubangijin gaskiya ta'arrafa ya sanar da kansa shi cikin Muhammad Rasulullahi wa huwa munakkar amma kuma ya zama abun musulta abun jaye saboda za ta dan Abdullahi ne dan Amina baban sai da Fadima kakan Hassan da Hussein sarkin Sayyidina Ali makiyin abu jahil da abu lahab haka za an haife shi a maka ya mutu a madina to wannan shi ke janyo ka ka hajjabtu ga barin sanin haƙiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutal sama sirri to yace annabi mai shafafan asiri ne la yari mu annabi ya gushe ba duk inda yake da kurfi yana tare da karfin koyi bacci koyi wani abu da kasan kana iya yi a lulaka ta warware ta annabi ba ta warware ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadu Shamsul Haqqi to yace ai Muhammadun nan Imam al-Bukhari kaji Shamsul Haqqi shine ranar zaki wacce ba ta faduwa wannan ranar tana fada amma wa shamsul zati laysa laha ghurubu ranar zaki ba ta faduwa fadlan dan falala wa shuratan da shura wa hul alamul ma'ruf manzo Allah shine alamin nan sananne wato kalimatu shahadati ainu tanazzihi ainihin tsarkaka gabarin bautar gunki gama da tu hazal kauni kandararrun da ke cikin wannan halitta tadri muhammadan su ma sun san kowa ne ne muhammadu rasulullahi kazal ujumu haka nan haka nan bakaken fata wal ajamu da baibaye waɗanda ba laraba ba amma farare ne min ba da urbihi bayan laraba su ma sun san annabi kana tara ma'rufan abu ne sananne amma ya zama abun jayayya abun musu da da kulli aqilin a wurin duk wani mai hankali duk inda ka kai da hankali aka baje maka Muhammadu Rasulullahi to sai hankalin ya bace hankali bai iya gane annabi sai dai imani kamar yadda ka sani hankali bai iya zakar Allah ko fahimtar Allah tabaraka ta'ala sai dai imani Allah tabaraka ta'ala in ka sa hankali to dole kamar jiki ko kamar wuri yasa imani ya ke sawa a cikin gano Allah amma an ka sa tunaninka da hankalinka to shi kenan ba ka iya gane Allah sai dai imanin ka ya gane Allah sai ba duk ayoyin da Allah tabaraka ta'ala ta kanka da su kai imani da su kurun ka yadda in ka ce za ka sa hankali kai da shi to in ma ka ce Allah yana wuri kaza ko kuma yana wuri kaza ko yayi kama da kaza shi kuma Allah ne ka nufi da shi ba abin da ya kama da Allah yace fa ma urifa al-muqtaru ba a iya sanin hakikanin abin zabin Allah annabi Muhammadu illa bi nafsihi sai da kansa ake sani shi annabi da shi ake sani shi annabi baya sanuwa da wani abu shehu tijani da shi ake sani shi baya sanuwa da wani abu sai ibrahim da shi ake sani shi baya sanuwa da wani abu kamar yadda ka sani Allah da Allah ake sani shi عرفت الرب بالرد بلا نقص ولا عيب فذاتي ذاته حق بلا شك ولا ريب to to haka abin yake yaje ba ka iya sani shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi da shi sai ka zama shi ya zama kai shi ya zama kace sai in yana numfashi a jikin sannan za ka iya gane waɗannan abubuwa da ɗan adam ya tara shi ne dalilin da ya sa shi tijari masa kirari al'adami ai huwa allazi tadammana dunyatu ala asrar jami'il mawjudat shi ne al'adami wanda ainihin ginin halitta ta tattara a bisa asraran dukkan halitta Allah tabaraka ta'ala uliyuha wa tabiyaha halittar da ke sammai da halittar da ke kasai da ibiya wa kasida halita wato halittar da take ba a iya taɓa ta a jita kamar halittar mala'iku haka yanzu mala'iku mala'ika miliyan guda sai su shigo nan wurin yanzu kuma gashi muna ji an ce mala'ika akwai mala'ikan da kwa guda ɗaya ya tsansa ma ba zai shigo duniya saboda girma amma saboda jikinsu laɗihi ne mala'ika miliyan guda yanzu su zuna amma yanzu mutum dubu ɗari suna iya zama ne saboda kasihi ne jikin su kuma jikinsu laɗihi ne to dukkan wannan halitta da da halittar da take laɗiba da kuma halittar da take kasiba duk suna cikin jikin ɗan adam zahiraha wa baɗinaha halittar da take a fili da halittar da take a ɓoye duk akwai a cikin ɗan adam فصار لذلك روحا جسمانيا عربيا سماويا عبدا سيدا saboda haka ne dan adam ya zama shine sammai shine kasai shine jiki shine ruhi shine abdu shine sayyid a idan mutum ya lura da yadda Allah da baraka wata ala ya kera jikin dan adam ya suranta shi ya daidaita shi ya kyautata halittar shi zai gano cewa dan adam ba wani abu ne illa rubutun Allah kurum rubutun nan kuma ga yadda yake subhanal badi istani subhani ma azamu sha'ani ana wa hadi liman arafani shine dan adam wannan wannan shi da dan adam baki ɗaya to kuma dan adam ba ni bane illa annabi Muhammad to annabi shi in ka kalle shi abinda zaka gani subhanal badi astani subhani ma azamu sha'ani ana wa hadi liman arafani in ka ga annabi ko da zaka je dinga ga maka samuwa annabi haka take surar ɗan adam ce subhanal badi'i hassani sarki ya tabbata ga mahalicci wanda yake tsera halitta yanda yake so subhani sarki ya tabbata gare ni ma a zama sha'ani babu abin da ya kai sha'ani na wayani ta dalli na girma ana wa hadini kadai ne liman arafan ga wanda ya gane abin da wannan surar za ta rika nuna maka ce shi ne za ta zuwa za ta rubuta kullu shay'in lahu ayatin tadullu ala annahu wahid هذا معنى السجود wannan shine ainihin ma'anan rubutun dan adam wanda yake cikin halittar mutum wannan shine tarbiya shi mutum yayin tarbiya ya saba abin da zai karanta ce yasa an kaji wani ya ce ai ma a zama sha'ani ana wa hadili ban arafa ni ba wani abin ne maganar cewa ke Allah tabaraka ta'ala ya hamsu dan adam da shi shine kurum abu to amma idan ko ka kalli dan adam din shi al'adami nan da shi ya nake faɗi cikin wato wato jawhar samali za a gane wani bawan Allah na faɗi yana cewa inna jasad bani adam mujtaminun ala mashtamala alayhi al-alam bi asli jikin dan adam ya tattara a bisa abinda ainihin duniya baki daya da asraran ta tabbata a kansa da Allah wa hakka ta'ala nusatul wujud Allah ya san kan adam yanzu shine kofi na halitta shine ainihin masa kofi duk halitta da gani ko kofi na dan adam duk halitta Allah tun daga al'arshi kursi lauhu kalamu har zuwa aljanna wuta mala'ika aljani rauhani duwatsu dabbobi ciyayi itatuwa iska da sauransu duk photocopy ne na dan adam dan adam shi ne original copy duk wannan abin da ya gani akwai a jikin dan adam amanni in ka ga dan adam ka ga komai in ka ga wani abu ga dan adam ba ka ga rabin halitta shi yasa in ka lura Allah tabaraka ta'ala inda mutum zai tsaya tara hankalin zaga me yasa in za a yi gautin zamani ba a yi mala'ika ko ma sai gautin zamani aljani ko gautin zamani rauhani a saboda dalili su suna da wani bangare ne na halitta ba su da wani bangare su ko dan adam cik cik ne sai dauki amana Allah duk shi ne yasa yasa ni ja'ilun fil ardi khalifa zora ka dan adam ke dauke da wannan yuhaka bi surati kullu mawjud yana ba da labarin dukkan abin samuwa da surati in ka dan adam yana baka labarin mala'iku yana baka labarin aljanna yana baka labarin rawhani yana baka labarin wuta yana baka labarin aljanna yana labarin yana baka labarin sammai bakwai yana baka labarin kasai bakwai yana baka labarin kowane abu da ka sani cikin halittar dan adam ففيه جسم كثير ونور لئيم أتكن أن أدم ذاك جدتيني كوني كما أفي حسي لئيم نصفه ساكن ونصفه متحرك ربن أن أدم ذاك جيش أن تبايا موتي ربن سكمينا موتي نصفه نور ونصفه ظلمة ربن أن أدم جوه ربن أن أدم حسي فقال سورة هدفة هنا هدفة حسي نتابة هنا هدفة كما جوه نتابة فما شيء أن أدم ينا تنسيد جوه ينا تنسيد حسي
kaga dare da rana ce wani halittar rana ce kawai wani halittar kuma dare ne kawai to amma shi dan adam dare da rana ne ba shi a tare da wa ja'ala fihi al-anasir al-arba'ah sannan Allah tabaraka ta'ala ya sa ainihin tutan nan guda hudu a cikin dan adam wa sawda fihi quwwatul jalbi wa dafi wa darr wa nafi Allah ya sanya ainihin karfin tunkuɗewa da karfin jawowa a cikin dan adam wata halittar da abin da zai zo mata ba za ta iya ture shi ba ko ba za ta iya janyo wa kanta abin da zai amfane ta amma dan adam zai janyo abin da zai amfane shi zai tunkuɗe abin da zai cuce duk Allah tabaraka ta'ala ya sa wa dan adam wannan saboda karkare ne kalmar al'adali shi san ta wannan bayani har mutum ya janta al'adali ya je yana su ga Allah mutum ne ya kama kowa kaza kaza kaza to kana jin dai abin da dan adam yake dauke da shi to sannan وجعل قلبه خزانة لسره sannan Allah tabaraka wataala sai ya zuciyar dan adam ita ce tafsar asirin dan adam din ya sa ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum bayan nan wa lisanuhu tarjuma li zalika Allah ya sanya zuciyar dan adam ta zama tafsar asirinsa sannan isa harshen dan adam ya zama shi ke yin fassara abin da ke cikin zuciyar kuma yasa har mun kawo di wal balad tayyibu kamar yadda Allah yake ya harju nabatu bi idin rabbi in kana so ka san dan adam kar ka tsaya bincike akan shi ka lura da irin maganganu za ka gane dan adam irin maganganun sa yanda yake duk maganar da kai tana fitowa bakin dan adam ta san cikin sa ma haka idan ka ji duniya tarin jayi firar dan adam ta san cikin sa duniya ce ta kasa ta in ka ji zahira ta fi yawa cikin magana ɗan adam cikin cikinsa ainihin zahira ne ya kasa tutuwa in ka ji Allah ya yi yawa cikin magana ɗan adam cikin ciki Allah ne ka to kuma Musa Ibrahim ya tsallace ina ya ce mu tashi daga duniya mu tashi daga lahira mu tafi wurin Allah Allah ya fi duniya ya fi lahira saboda ka bukatar mu ba a duniya take ba yau ya ce bukatar mu ba ta duniya lahira kuma mun maiwa mun nika ubangiji ba ma bukatar duniya sannan lahira kuma Allah muke nema falsafi sannan bayan harshensa ya zama shi ke tarkibar asirin da ke cikin zuciyarsa wa'aina wa harisa tari idanuwan ɗan adam su ne masu gadi kuma suke mai gaji su suke sa ya hango abin da zai cuce shi hango abin da zai amfane shi in ya ga abin da zai cuce shi ya gudu in ya ga abin da zai amfane shi ya wurin ko uznahu mukhbira tani sannan kullun da suke su ai bi suke kawo mai labari da abin da ake shi za su jiyo su ga mai warjilahu madiyatani sannan kababar da su ne abin hawan shi in ya hango abin da zai cuce sai ya hau kababar da sai sannan yi wa idahu khadimatani sannan hannayensa guda biyu sune hadimai waje ala ra'sahu arshiyahu Allah ya sani kan dan adam shine al'arshin wa sadrahu kursiyahu kirjin dan adam shine kursiyinsa wa janibahu sharquhu wa garbuhu ainihin kafadar dan adam ta hagu da ta dama ita ce gabas da yamma waje ala harakatuhu ka harakati shamsi wal qamar wan nujum sannan motsin da dan adam yake yi Allah ya sa motsin shine motsin rana da wata da taurari wannan motsin da kaga kan adam yana yi da su ne da wannan motsin ne rana da wata da taurari ke samun motsawa wa tarkibu ala tarkibil alamin ulwi ainihin yanda Allah ijeranta ainihin karankarman halittar dan adam yanda kaga ginin halittar mala'ikun da ke sama waja'ala fi zari arba'ata wa ishirina faqaratan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya waɗansu irin asusuwa kamar farka a bayan ɗan adam guda ashirin da hudu adadin awoyin rana, adadin awoyi ashirin da hudu a bayan ɗan adam suke. Wafi jasadi samani kan wa ishirin misalan ala adadin manazir, sannan Allah ta baraka ta'ala ya sanya gaɓoɓi guda ashirin da takwas a jikin ɗan adam adadin masaukan wato wato wato wato taurari. Wafi jauhi isna ashira ma'anan ala adadin buruj wa shuhud. sannan a cikin ɗan adam akwai waɗansu irin ma'anoni na hanji guda ɗari uku da sittin da shida adadin gurbi da kuma taurari wa fi zawhi isna ashar ma'anan Allah tabaraka ta'ala ya dan ya sanya waɗansu irin ma'anoni na hanji guda goma sha biyu a cikin ɗan adam ala adadin buruj wa shuhuri a bisa adadin burji da kuma watanni وفي ثلاث مئة وستة وستين إرقا نافذة sannan Allah tabaraka wataala ya sanya wa dan adam jijiyoyi guda ɗari uku da sittin da shida wanda suke zartarwa su tsirta jini wa musula sakinatun ala adadi ayyamin ayi sannan Allah tabaraka wataala ya haɗu waɗansu kuma jijiyoyi su ko ba sa motsi su sun tsaya sun shiru adadin kwanukan shekara wannan jijiyoyin wajen alamin idatu bai mali Allah ya sanya ainihin tumbinka ko rahanji ke nan ne bai bai mali wa kabadu qasamu Allah ya sanya hantar ta ita ce rabon abinci ita za ta dinga rarrabawa tana kaiwa can ta kai can ta kai can ta kai can wajen ala lahamu katturabi Allah ya sanya ainihin naman dan adam kamar kasa wa izamuhum kal jibal kasusuwa dan adam shine kamar ainihin duwatsu kenan wa sha'ruhu kan nabati ainihin gashin dan adam shi ne kamar rasuli wa uruquhu ainihin wato gumin dan adam kal anhari shi ne kamar korabu kenan da kake gani wa jawahiru ainihin ginin halittar dan adam ma'adi shi ne ainihin baramu shi ne guda shida guda guda tara lahamun wa damun wa azmun wa asmun wa makhun wa shamun da ainihin nama da jini da kashi da ainihin jijiyoyi da fargo da fiɗi a hazi fitatna cikin gashin ɗan adam da ainihin kumban ɗan adam wa fi isna ashara kunsuran to a cikin kaduwa za ka ga ainihin wato ainihin ainihin gini block ɗin da aka yi ginin ɗan adam da su guda goma sha biyu sab'atun fi ra'asi guda bakwai a kai aka yi su al'ainani wal uzunani wal munharani wal fami idanuwa biyu da kunnuwa biyu da ainihin ramin hanci guda biyu da baki wal baki fil jasadi sannan aka yi sauran kuma a cikin jiki as-sadiyani wal maharjani was surrati aka halicci nonan ka guda biyu aka halicci mafita mafitar bayan gida da mafitar fitsari guda biyu sannan aka yi maka cibiya ita ma guda biyu To, dan mutum ya lura da wannan duk zai gane cewa lallai dan adam al'amarinsa bai da dama, kamar yadda muka faɗi wancan satin, kan dan adam shi ne sammai bakwai, ƙafafuwan dan adam su ne ƙasai bakwai, farin cikinsa shi ne aljanna, baƙin cikinsa shi ne wuta. Sannan a cikin dan adam akwai ainihin ƙasusuwa guda bakwai, shi ne adadin kwanakin juma'a, sannan goshin dan adam shi ne gabas, iyarsa ita ce yamma. kunnuwansa guda biyu ainihin kudu da arewa ce ainihin inda dan adam ya fuskanta nan ake kira rana inda ya ba baya nan ake kira dare kirjin dan adam shine lauhul mahfuz ainihin dariyar dan adam ita ce tsawa murmushin dan adam shine ainihin wato walkiya ke kukansa shine ruwan sama numfashinsa shine iska ramin hancinsa guda biyu ramin farko ke fitar da iska mai zafi rami na biyu ke fitar da iska mai sanyi sannan gashin da adam shi da tsiratsi ne sannan farin da ke cikin idansa shi ne ainihin ketowa alfijir sannan bakin da ke cikin idansa shi ne duhun dare sannan ƙasusuwansa su ne duwatsu ainihin namansa ainihin jininsa shi ne tekuna ainihin namansa shi ne ƙasa idan mutum ya lura da wannan zai ji hatifi yana gaya masa alaysa fi kal arshi wal kursiyyu wal alamul ulwi was suhri dawa'uka fika wala tashkuru wa da'uka fika wa tastankiru وتزعم أنك جرم كبير وفيك والعالم الأكبر yau za mu shiga sahibul haƙƙin rabbani in mutum ya gane wannan to zai gano al'adami nan fa akwai magana shi ki gani ya aje maganganu ne yi gaba ya rabu da mu kawai mai hankali ke gane ba shi kanshi dan adam ko baka ba wai gaba ɗayan dan adam ba zuciyarsa kurum idan ka lura da ita Allah tabaraka ta'ala ya aje asiri babba zuciyar dan adam ita ce ainihin shugaban ƙasar gwamnatin jikin shi baki da hankalinsa shi ne mataimakin shugaban ƙasa to sannan fushi sha'awa haƙuri da sauransu su ne ainihin manyan gwamnati idan ba ka yi ƙoƙari zuciyarka shugaban ƙasa ya haɗa kai sun daidaita da ainihin mataimakin shugaba ba hankali kenan to in Allah ya yarda kuwa ga sha'awa da fushi za su yi ɓanna cikin gwamnati to in hankali ya yi rinjaye ya zama abu to shi sai shugaban ƙasa sai ya ɗauko sha'awa ita ce zuciya kenan sai ta ɗauko sha'awa da ainihin fushi sai ta danka a hannun hankali sai ta fito hankali ya kula da su to in ko ya kula da su shikenan ko ne amma idan aka yin adalci aka ce wai a dauki hankali a danka wa sha'awa ko a dauki hankali a danka wa kuɗi to shikenan a in Allah da za a yi juyin mulki ko to saboda haka haka shi amin dan adam yake to sannan shi wata jarar jalla amin shi sahibul haqqin rabbani manzon Allah ke manzo Allah shi ne sahibul haqqin rabbani to haƙƙu ɗin nan fa suna da ma'anoni da yawa musulunci haƙƙu ne imani ma haƙƙu ne ihsani ma haƙƙu ne annabta haƙƙu ce manzanci haƙƙu ne qur'ani ma haƙƙu ne gaskiya ma haƙƙu ce qurbaniya haƙƙu ce gautiya ma haƙƙu ce katiniya haƙƙu ce katiniya babba ma haƙƙu ce kaira haƙƙu ce shari'a ma haƙƙu ce ɗariƙa ma haƙƙu ce haƙiƙa ma haƙƙu ce Allah ma haƙƙu ne annabi ma haƙƙu ne wali haƙƙu ne abdu ma haƙƙu ne sai mutuwa ma haƙƙu ce awwalu haƙƙu ne akhiru haƙƙu ne zahiru haƙƙu ne batinu ma haƙƙu ne kai dukan mu ma haƙƙu ne domin dukkan mu in muka lura ai ayanu sabita ne to ayanu sabita ma haƙƙu ce ai to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ce haqqu haqqu haqqu haqqu sai sai ya ce to wannan haqqu sahibul haqqir rabbani shi haqqu ubangiji baki ɗaya duk wani haqqu da ka sani na Allah to tijani ne wannan annabi ne wannan haqqu ne saboda ne to tijani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sahibul haqqir rabbani fadin Allah tabaraka taala ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وسنن ربع الله أنا بدينا متى شئت متى ما شئت تطلب دار ليلى بغير طريقها وقع الضلال ومرآة البصيرة كيف يبدو بها شيء وما حصل استقال yace kai duk sanda ka nemi gidan Laila in dai kana neman Laila kana neman gidan laila baka nemi jagora ba don Allah da zaka fice a hanya yace madubin zuciya ya za a yi bayyana maka da abin da kake so alhali a jikin madubin akwai kazanta bai samu wanki ba wannan ishara ce zuwa halara muhammadiyya kare suna cewa sallim li salma wasir haisu tarak wasu ji'ir yawul kala wadur haisu darak sallama wa salma ka ji ta duk inda ka ji to manzo Allah ake nufi kar ka dauka Salman wata mata ce hadaratul muhammadiyya ake magana sallama halarar manzo Allah ka ji ta duk inda ta ji in Allah da zaka shirye to me yasa yace mata ma shi ita tatlubu daru laila bi ghairi tariqa wa dalalu dalili Allah tabaraka taala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ga ya musu ya rasulullah in dai kun ce kuna san Allah to ku bi ni to manufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'abocin gaskiya gaskiya kuma ta Allah wanda babu ƙarya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ƙarya ba ta biyowa ta gabas ɗinsa ko ta yammansa ko ta kudinsa ko ta arewa ko ta samansa ko ta ƙasansa annabi ko ta ina gaskiya ce kawai shi ne dalilin da yasa Allah tabaraka ta'ala ce ma yantiqu anil hawa saboda shi gaskiya ce tsaba sannan manzancin manzo Allah gaskiya ne ceton manzo Allah gaskiya ne saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya isa matuƙa a cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake kiran su ma haqqu daga walaula an tusibahum musibatu bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin Allah ce to faran ma ja'ahum al-haqqu min indina manzo Allah ce min indina qalu laula utiya misla ma utiya musa to wannan haƙƙun baya canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har abada ƙarya bai zuwa ta gaban tsinki ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa duk inda ka je wa manzo Allah gaskiya za ka je yasa in ka rike shi kashi in ka rike shi ka bace kuru wani bawan Allah yana faɗi na cewa wai hadha alwujud wa in takaffara zahiran wa hayatukum ma fi illa antum antum haqiqatu kulli mawjudin bada wa wujud hadha alkainat tawahhum yace wannan samuwar ko da ka ganta da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa na rantsi da samuwar ku da rayuwar ku ba komai ciki sai ku ku ne hakikanin duk wani abu samanne da i bayyana samuwar wannan kaunin da kake gani zaton banza kake kawai kasarabin jiki a cikin ya su zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wajha Allah to shine sahibul haqqin rabbani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabbatacce wanda yake baya canzawa baya jirkita kuma ƙarya ba ta hawa kan manzo Allah shi manzo Allah shine isharar Allah wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa sannan shi wannan wa qul jaa al-haqq ne ma'anar al-haqq ai al-wujud al-thabit al-wajib al-haqqani shine wa qul jaa al-haqq ka ga musu ainihin gaskiya ta zo shine samuwa tabbatacciya wajiba ta hakika allazi la yatagayyaru wannan da baya jirkita wala yatabaddalu baya canza wa zahaq al-ba'il ay al-wujud al-bashari al-insani al-qadir bil fana'i wa tagayyur wa zawaji shine wa zahaq al-ba'il wato samuwa ta dan adam wacce ake tabbatar da ita wacce take fuskantuwa zuwa karewa kuma take canzawa take gushewa innal ba'ila ai al-wujud al-mumkin cewa wannan samuwar tamu wadda aka fantar da ita كان زهوقا فانيا في الأصل لا شيئا ثابتا ترى عليه الفناء ففنى بل الفاني فاني في الأزل والباقي باقي لم يزل ولك ƙararre ne dama tun asalin samuwar wato wato wannan samuwa da muke gani ba abu ne wanda yake tabbatacce abu ne wanda yake karewa tana iya bujiro masa zai kare kuma dama ƙararre ƙararre ne tun azal wanzajje kuma wanzajje ne baya gushewa wa inna ma tajanna bika wa hunun fasidin ba'in ba kushiba abin da yasa kai muka haddabu wannan samuwa da muke gani kamar tabbatacciya ce yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye mana hijabi ya tabbatar mana da gaskiya gaskiya ce ƙarya kuma ƙarya ce ina wani mawaki ke ta inna mal kaunu khayalun wa huwa haqqun fil haqiqa wallazi yafhamu hadha hadha asrarut tabi'a yace ku sani cewa kauni wannan halittar da wuce gani khayali kawai wani abu ne kake ganin shi kamar drawing ne kawai zane ne khayali ne ba yi da tabbas dai ba in ka shafa shi ba za ka ji shi ba wa huwa haqqun amma kuma gaskiya ne fil haqiqa a haqiqa wallazi ya bamu haza wanda i gano ma'anin abin da muke yi to haza asrarul dariqa ya tattaro asirin dariqa ya sa a zuciya to shine nan isharar da shi tijani ke yi cewa manzo Allah shine sahibul haqqin rabbani shine dalili fadin Allah lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi shahida innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan wa kana dhalika ala Allah yasira yace ya ayyuhan nasu ajja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum sahib bil haqqi rabbani fa'alun wa khairan lakum to anan zaka gano al abdu haqqu war rabb haqqu ya laita shi'ri man al mukallaf in qulta abdun fal abdu maitun wa in qulta rabbun anna yukallaf abdu gaskiya ne haqqu ma gaskiya ne ya kai san wannan waƙatawa wane ne abin yi wa takalihi tsakanin haƙƙu da halƙu da abdu da rabbu ba za a yi wa takalihi in kulta abdun fal abdu mai in ka ce ba za a yi takalihi to ba wa hama tafshe wa in kulta rabbu in ko ka ce ubangiji ne an layu kallon waye ise wa Allah takalihi fala tanzur ila al-haqqi wa ta'arihi an al-khalqi wa la tanzur ila al-khalqi wa tafsiru wa al-haqqi har ka kuskura ka dubi ubangiji tabaraka ta'ala ka tsiraita shi ga maganar halitta har ka dubi Allah ka raba shi da halitta shi sannan kar ka kuskura ka dubi halitta Allah ka tufatar da shi wani ubangijin
kar ka dubi Allah ka raba shi da halittar shi kar ka dubi halittar Allah ka tufatar da su wani mahalicin su ba kar ka yaka in ka yaka ka bace shine muka ce haƙu mutuwa ma haƙu Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana cewa innaka mayyitun menene ma'anar innaka mayyitun ai innaka mayyitun a matsayinka na lamu tajal mayyitun ai halikun halin fi zatin Allah tabaraka wa ta'ala bi dalili kulli shay'in halikun illa wajh wa wa innahum mayyitun damu tajalliyat kuma ai halikuna ma'dumuna bi zawatihim faluna fika bi annaka min nuri wa hum min nurika kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fa kan wannan ne wani bawan Allah yake falan yabqa illa al haqq lam yabqa ka'inun fa ma samma mawsulun wa ma samma ba'in idza jaa burhanu al hadith fa ma aradi ayni illa aynahu isku ayni sai babu abin da yi saura in ka lura da wannan bayani sai Allah kan sai haƙƙi in ka lura da wannan maganar sahibul haƙƙi to za ka gano babu sahibul din sai dai haƙƙi lam yabqa bi saura ba kayin wani samanni amma san ma mawsulun wa ma san ba'ilun babu wani abu wato da isa da Allah babu wani abu kuma da ya rabu da Allah to da wannan ne hujja ta hadisi ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sanda naga Allah ban ga Allah ba sai da idan Allah ba da ido na na gan shi ba da shi na gan shi. Wannan daga cikin ma'anonin sahibul haƙƙin rabbani kenan fa. To kuma Allah yana faɗi yasa fa man azlamu mimman kazzaba ala Allah wa kazzaba bi sirri ija'ahu annabi kenan sahibul haƙƙin rabbani kenan. Wallazi ja'a bi sirri shine haƙƙu ne wa saddaqa bihi ulaika hum muttaquna. A jawahir ma'ani shi ta gane ce al haƙƙin rabbani wannan haƙƙu na ubangiji da muke magana huwa ma qarrarahu subhanahu wa ta'ala shine abin da subhanahu wa ta'ala ya tabbatar fi shar'atin da zai hakama bi a cikin shari'ar da hukunta da shi ala khalqi am sadisarsa amran wa nahyan umurni da hayi wa kayfiyatan da kayfiya wa ibtida'an da farawa wa gayatan da karshe fa huwa sahibu manzo Allah shine ma'abucin wannan shari'a din tabbatacciya al muqarrarahu shine abin tabbatarwa da shi wallahi ne hani an gabarinsa wal muntizu lahu shi ke tabbatar da shi wani masanin Allah ya ce alhaqu ta'ala min az-zawn an al-ayn wal jihati wal kayy wal madda was suratu ma zalika la yakhlu minhu ayn wala makanu wala tammu wala kayhun wala jismun wala jawharun wala ardu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake gabarin a ce ayi nayi ko kuma yayi ko kuma tura shi amma kuma tare da wannan da aina yaya da wuri da kaihiya da gwargwado da jiki da jauhari da arabi baki ɗaya ba su rabu da Allah ba su kuma. Saboda Allah da baraka ta da nufinsa ya kasance ya yi fana'in komai da komai ya tabbatar da samuwarsa. Saboda haskensa zahiri ne cikin kowane abu da laƙinsa da kewaye da ya yi wa dukkan wani abin da kake iya ganin shi da abin da ba ka iya ganin shi. Duk wanda bai ga wannan ba, bai da wannan ba to ainihin idansa ba a makance kuma an hana masa mushahadar ainihin wato ganin istila'i na ubangiji tabaraka ta a cikin halittar shi ne ta huwa al-haqqul muhid bi kulli shay huwa ar-rahman zul arshil majid huwa an-nur al-mubin bi ghayri shakk huwa ar-rabb al-muhajjab fil ajid huwa al-mashhur bil ashya'i yabdu fa yakhfihi ash-shuhud an ash-shahidi هو العين الإيان لكل غيب هو المقصود في من بيت الكفيل صاحب الحج الرباني هذا الشيء واجب والجواهر إذا إن للحج تعالى مرتبتين الله تبارك وتعالى هذا مرتبه بلادي مرتبة علية هو عليها دي ولا ذاته مرتبة ينزل منها لقبول عباده الله هنا ده مرتبه بلادي مرتبة فرقه مرتبة مدوكتها wato ainihin ɗaukakar zatin ta tabbata akan wannan martaba martaba ta biyu kuma yakan yi tanazzuli domin karɓan ibadar halittarsa to ba a iya sanin Allah tabaraka wa ta'ala halitta Allah ba ka iya sanin Allah shi wannan martaba ta farko da muka yi magana Allah shi ke sanin kansa da kansa a nan domin Allah bai kallafa halittarsa wai su gano shi ta yanda yake har abada ku da Allah da barka ta'ala ya kallaba musu gano shi yanda yake to da sun ciwo shi kamar yadda ya kewaye kansa da kansa wannan kuma zai taɓa yiwa ba a ce ilimin bawa da ilimin Allah sun yi daidai zai yiwa to sahibul haqqin rabbani shine ma'abocin addini ma'anan sahibul haqqin rabbani ai sahibul dinil mansubu ila rabbi tabaraka wa ta'ala ma'abocin addinin da ake danganta shi zuwa ga Allah inna dina inda Allah islam shi ne sahibul haqqin rabbani shi ne in ka lura ra'ayoyi kafin mun fassara su ba kowa ya je tafakkuri a kansu Allah tabaraka ta'ala ya faɗi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira a wani wuri ce wa huwa al haqqu musaddiqan lima ma'ahu a wani wuri ce hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al haqqu وكذب به قومك وهو الحق فلما جاءهم الحق من عندنا قد جاءكم الحق من ربكم والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد منين ونن وهو الحق صاحب الحق الرباني ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق فاهم الحق الرباني فتعالى الله الملك الحق ويعلمون أن الله هو الحق فالحق والحق أقول حتى يتبين لهم أنه الحق ويعلمون أنها الحق akan sha'anin mutuwa da muka faɗi din wa ja'at sakaratul maut bil haqq wa ya'lamuna anna al haqq Allahu allazi anzala al kitaba bil haqq zalika al yawm al haqq nazzala alayka al kitaba bil haqq yatluha alayka bil haqq qad ja'akum ar rasul bil haqq amma ja'aka min al haqq ta tagalu fi dinikum ghayra al haqq mimma arafu min al haqq ولو ترى إذ وجهوا على ربهم أليس هذا بالحج قالوا بلي وربنا هذه ثم بعد أمس قالوا لي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحج إلا الصلاة لذلك يبين أريد ولا بعد نوبة صلاة هل من شركائكم من يهدي إلى الحج قل الله يهدي للحق وردوا إلى الله مولاهم الحق يجادلونك بالحق بعد ما تبين ولا يدينون دين الحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن الظن لا يغني من الحق شيئا له دعوة الحق وآتيناك بالحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل هنالك الولاية لله الحق كتاب ينطق بالحق shine wata rana zaka ji muna magana da kisa manzo Allah shine kitabul lahi nadi alqur'ani shine kitabul lahi salih to wannan shine fadin Allah kitabun yantiqu bil haqq sahibul haqq rabbani yani muhammadu rasulullah bal jaa bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun balataynahum bil haqq innaka ala al haqqi al mubin إلا من شهد بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ينطق عليكم بالحق يهدي إلى الحق وتواصوا بالحق فلأكثرهم لا يعلمون الحق أمام منقر الله والله يقول الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد يا تون عزيز shi kenan ka fasa kwan ya fasa ma baka gane ba dai ka gano ka gane ba kuma ka tafi gidan albarkil asai bi muzunil arba'i albarkil asai bi muzunil arba'i shi ta jihar Allah ta'ala ne bayan ya gama gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul haqqin rabbani manzo Allah shi shi ta jihar albarkil asai sannan annabi shine walkiyan nan matsaukakiyar walkiya ne walkawa yin mazunin arba'i wadda take zuwa da gizagizai na ribobi manzo Allah shine walƙiyar da idan ya walka sai an yi ruwa dole amma wannan walƙiyar ba dole ba za a yi walƙiya sau nawa ba a yi ruwa ba to amma banda walƙiyar annabi in annabi yi walƙiya dole a yi ruwan sannan ko ma'arifa ko wani abu sai ya zo in dai annabi ya bayyana to labuta wani abu zai zo amma walƙiya ta kan bayyana ba komai ko tsoro za ka ana walƙiya sai ka tashi kashi rufe shago ka koma gida kuma ka ga rana ta fito ruwa ya ki zuwa to amma ban da annabi to tijani ce to wannan walƙiyar bi muzunul arba'i tana tare ne da sai na ribobi yani lamma kana albarqu mulaziman bi muzunil amdani manufa lokacin da ainihin walƙiya ta kasance a bar haɗawa ne da gizagizai na ruwan sama istira huna lin kibabir rahmatul ilahiyyati alal khalqi sai aka aru walƙiyar anan saboda ainihin zuban ruwan saman rahamun ubangiji bisa halitta wasu ira aidan aka ari kuma ismul barki sunan walƙiya lil haqiqati muhammadiyya ainihin walƙiya ba wani abu ne haqiqa muhammadiyya in ba manta ina ji shekara biyu mun taɓa fassara a farkon badana hawal maraji har wani wata gida ko yau ban ta bane cewa ya ji an fassara a farkon amma mu mun zo mun ce ai a farkon wani mala'ika ne a farkon bada shin haqiqatul muhammadiyya ce bada ta bayyana na hawal maraji nan ga haqiqan nafsu da kalbi da akal da ruhu da sirru shi ne malam sai Ibrahim wurin da yi wahalar riska inda abu yanzu yana basali ke faɗi gudun lantarki ma'ari galiban da lukuzi ala an lafi ibn muhammad ya ce kai za bai yi wa baina alfin jadi min nuri lau da nautu ne min jadi awwali da ata rasu kama ta ta rukushi arki za ulke cikin na ita ce shi ibrahim ke cewa shi ita ce ta bayyana almaraji da yawa ana ɗaukawa yi gidan da biyu ne gidan ta jin zuciya ta ta nafsu da kalbu da akalu da ruhu ku ake magana an ɓatar da kai kayi kudu an yi gabas ya zafi ibrahim ta ta magana mu ba ta fita sai wanda ya sha madadin jikinmu wanda bai sha madadin jikinmu ba gani gabas ya kudu ko ya arewa to yan wane shi ne barku shi ne walƙiya lil haqiqati muhammadiyya li mulazamati halaha saboda mulazama wato wato ainihin dawwamar da take da shi na mu'amala da ruwan sama duk inda ga walƙiya to ana sa ruwan sama kawo kuma shi yasa aka sa saboda walƙiyar nan tana tare da ainihin hakika muhammadiyya ko da yaushe wa muzunul arba'i hiya rahmatul fa'idati ainihin gizagizai na ribobin nan da su su gani hadi a nan shine ainihin ribobi wato rahaman ubangiji mai kwararowa min hadratul haqqi ala khalqi daga halar ubangiji bisa kan halittarsa wala ne huna huyudul ilmi wal ma'arif wal asrar wat tajalliyat wal anwar wa daqaiqul hikam su ake nufi ana nufin farare na ilimi da ma'arifa da asraru da tajalliyatu da anwaru da taqa'iqu na ainihin hikimomin ubangiji su ne ainihin nuzulul arba'i gizagizai na ribobi sai sa muka ce duk mutumin da ya bashin wazifa ne ya yi asara saboda waɗannan abubuwan annabi in ya zo ya sauke su samu yabon wallahi sai za mu sai karbu dariƙa zai zuwa wajifa a tarar ne ko wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma abokin kyauta ne ala dawa fasiqul kat mun'iman to idan annabi ya zo ni baya tashi sai yayi kyauta waɗanda duk suke da ya ba kuma idan annabi ya baka in ya zo gobe abinda zai baka daban da abinda ya baka biya in za ka shekarar dubu a ɗariƙa kullum kyautar da annabi ya ma ba ita zai ma ba gobe da saboda haka shi ke ɗauke da wannan muzunul arba'i kenan almali a to sannan wa ma la yantahi ila sahili wa gayati min alminahi wal mawahi wa tafail ahwali wa sifat alqudsiyati almunsibati ala qulubi al-arifin wal aqdaj to shi ne wannan har da abin da ke karewa zuwa karshen sa da gayarsa na ainihin kyauta da baiwar ubangiji tabaraka ta nan tsarkakan halaye da sofi tsarkakan da ke kwararowa a zuciyar masana Allah da gurbi saboda haka ina ganin za mu amma da a cikin nan za mu bari sai mun zo insha Allah sannan sai ta
تاري ونوره وفيد مقراري فعدنا العلوم والمعارف وعدنا المرام والعوارف يا ربنا وبعد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جمع لا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد التماسي بنوره وعلمه تماسي يا ربنا بدايه عبد الهاوي ومن بسره إليه آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الدير يا ربنا بسيد سخرجي ومن بلاد فيدي لئن لنا الحديد والجبال فإتنا الجنون والكبال واقطع لنا الكنوز والعيون وامسي بنا الأدران والغيون يا ربنا بشيكنا الخليل قوس الورى ونوره الجميل فهب لنا المراد يا رحيم ولي لنا الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه النجبي
na kaulaha Allah ya saka da alkhairi kowa ya ce Allah ya saka da alkhairi kowa ya ce na kaulaha Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya bar mana kai kana daga cikin abu da shi Ibrahim ya gaya mana wa marratan ukhra tarawna ajaba min faid zal qatn imam nujaba to yau ya gaya mana wannan maganar shi Ibrahim ne maganar shehu kuma dole ne a ganta kamar yadda aka yi ganin rana haka ne yawa alhamdulillah mun gode wa Allah kar Allah ya yanke mana madadi mai ta karban madadi daga maulon mu sai Ibrahim ko da yanke saboda mu dinga karban abubuwansa mu dinga karban fainansa mu dinga karban duk abin da ya bamu mu dinga karba kuma mu dinga sha kuma mu dinga dauka alhamdulillah Allah kar Allah ya yanke mu nan madadi kar Allah ya yanke mu nan madadi kar Allah ya yanke soyayyar mu ko ya rage soyayyar mu ko da da kwaya zarra ne Allah ya sa ko da yau sai zu soyayyar mu kare shi ya ta karuwa wallahi tallahi kullum in soyayyar mu ga Shehu Ibrahim yana karuwa kullum za mu dinga ganin karuwan madadi da karuwan arziki da karuwan faida da karuwan alkhairai da karuwan kowane irin abu na alkhairi duniya da lafiya amma wallahi in maga soyayyar mu da sai Ibrahim ya rage kada ko da kadan to za mu ga mu ma toyewa a kan mu za mu za mu dinga gani to da ka mu ta kokari ta kokari kullum ya zama nan ba mu da wani wanda yake muna san shi kamar su Ibrahim radiyallahu ta'ala Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya tabbatar da duka dukan mu Allah kuma ya kara mana sansa ya raya mu cikin sansa ya kace mu cikin sansa Allah kuma ya tace mu tare da shi cikin soyayyarsa a farkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yau ina roƙo jama'a wannan dattijon nan da muke tare da shi kun gaishe da wajen sati nawa ba ma tare da shi yana kwanci da Allah mu masa addu'a albarkace Ibrahim albarkan wannan diwani mai albarka Allah ya ba shi Allah ya ba shi lafiya yanzu mu ma wannan bayan tanko kaula mu masa addu'a Allah ya ba shi lafiya mu karanta masa fatiha da wasini ko kuma wannan dan uwa kuma wanda shi ma har yau muna karatu tare da shi Allah ya dauki ransa bisa ga hanyar ta sanadiyar hadarin mota shi ma mu masa addu'a Allah ya jaddada miki rahma Allah ya sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta ma shi malam tanko